الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا معلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo yau takwas ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau sha uku ga watan biyar miladiya dubu da goma sha tara a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin margayi alhaji haruna danja Allah ya gafarta masa domin ci gaba da karatun tafsirin alƙur'ani mai girma na watan Ramadan kuma yadda aka saba da izinin Allah tafsirin yana gudana a cikin suratul baqara kafin nan za mu karanta wasu daga cikin tambayoyi da aka rubuta wanda ya ce malam miji zai iya siya ma matarsa ƙananan kaya don ya kau da ganin wasu mata a waje masu sanya ƙananan kaya ya halasta ai jiya an faɗa a karatu cewa ya halasta mijinta za ta samawa tunda mijinta za ta samawa ya halasta shi ya siya da kansa ko kuma ita ta siya in bai siya mata ba kuma ta sa malam miji zai iya ba matar shi kuɗi ta yi shampo shampo kala biyu ne akwai wanda ka faɗa da hausa ka ce ko na gashi malamai da yawa sun tafi akan cewa wannan bai halasta ba domin ya shiga cikin canza halittar Allah shedan ya rantsuwa ya ce wala amurannahum fala yubaddikunna azana al'an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah shedan ya rantsi a gaban Allah ya ce wallahi tallahi sai ya sa mutane sun rika yanke kunnuwan al'an'am dabbobi a matsayin tsafi ko shirka dabbar da aka yanke mata kunne to alamar ba za a hauta ba kenan ta zama yantanta ko kuma ba za a yanka ta ba shi dai a bacci ta gama rayuwar ta har ta mutu to fala yubacci kunna azan al'an'am ke sannan ya sake rantsuwa a gaban Allah ce wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah na rantse da Allah wallahi sai na sa su canza halittar Allah to daga cikin canza halittar Allah akwai kona gashi amma shampo na a wanke kai a shiga diraya gashin mai kyau to wannan malamai sun tafi akan cewa halal ne ya halarta mace taima mijinta shi kadai wannan ce masu samun tambayoyin jarabawa gabanin shiga ɗakin jarabawa sai su rubuta amsar su kuma su shiga da ita ɗakin jarabawa ne hukuncinsu hukuncin satan an ko magudin jarabawa bai halasta magudin jarabawa ta bangaren ɗalibai magudin jarabawa ta hanyar hukumar da ke rubuta jarabawa ko ofis ɗin da ke kula da jarabawa magudin jarabawa ta hanyar su masu tsaron ɗaliban da dukkan wani nau'i ko kuma a ɗauko wani mutum da ake ci mishi mashinar daga waje zuwa zana wani jarabawa malaman wannan zamanin sun tafi akan cewa wannan mas'ala haramun ce bai halasta ba domin ya shiga cikin algus annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce man ghashana falaysa minna duk wanda ya mana algus to baya tare da mu baya cikin mabiyan mu so daga baya halasta sannan kuma yana haifar da miyagun wanda za su yi makasa aiki kwanan na ake ba da labari a nan kusa-kusa wata makaranta nan nan kusa ba ba sai na faɗe ta ba ma'aikacin wajen malamin wajen ne yake ba da labari cewa ɗalibin wajen bai san in an ce 18 to me gaban 18 ne kuma ya zo yana wani mataki na karatu na gaba da sakandare 18 in an rubuta 1 da 8 ba 18 ba ke to ba sai 19 ba to ɗalibi ne amma yana wannan matakin na karatu bai san 19 ba wannan bala'i shi yake haifar da a samu lalatattun likitoci wanda za su yanka su gudu su yanka ciki kawai su farka ciki su gudu su kasa maida shi ke sa a samu gurɓatattun malamai malaman da za su je aji suna karantar da turanci su rubuta knife ta ce knife ɗalibi ya gyara mata ya ce ai silent ke ce sai ce oh sai ta ce na manta aiki na yafe ta gyara wallahi wannan musiba ce sosai mai yana faruwa zo karanta ya ga mok ya ce muskui duk shi ne yin wannan kuma gashi mutum ya kawo mataki mataki ya kai mataki wannan musiba ce idan al'umma ta fada da can arewacin najeriya wanda suka yi karatu na farko ka duba ingancin karatunsu kullum yana lalata wannan magana marigayi a littafa balewa Allah ya ji kansa saddaunan sokoto su mala amina kano duk waɗannan yan bofan namu na farko dukkanin zuba wanda yake da digiri ba su da digiri ba su yi digiri ba amma ji ba ingancin karatunsu ji ingancin karatunsu suka riƙe ƙasa suka yi makasa abin da har yau an kasa samun wanda za su kwatanta ba ma su irin shi ba har yau idan ka shiga jami'ar Ahmadu Bello ka shiga wasu wajaje da Saddauna ya gina su har yau ba a gini irin nasu a wannan cin shekarun baya hangen nesa karatun an yi ne da kyakkyawan manufa kuma an tsaya an yi shi an yi karatun an iya shi ne wannan su da Allah shirye mu ka bi halatta wannan musiba tana da cikin ku duba abin da ya faru na jam din nan bana shi wannan rijistara na jam Allah ya saka masa da alkhairi ya zo da nufin ya gyara shi yasa aka samu tsaiko ma na sakamakon ya fito ya daɗi ya kawo da barbaru da hanyoyi da za a kama waɗanda suke magudin jaraba kuma aka kakkama amma wasu suna nan a gefe guda su bakin ciki ke da irin waɗannan gyararrakin sun fi son a yi ta maguli a ci gaba da tafiya ana lalacewa ba a san inda za a tafi ba to samu aka yi na to shi ne wannan saboda haka magudin jaraba da dukkan nau'o'inta ta halasta ba Allah madaukakin sarki ya shirye mu ya ganar da mu gaskiya ana ji yanzu ko ko har yanzu ba a ji to ba daga nan ba ne to da izinin Allah za mu kammala tafsirin aya ta ɗari da hudu fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم منا بياني أكن أبدا الإمام ابن القيم شمس الدين رحمة الله عليه ya faɗa a game da ƙa'idar da aka fitar a cikin wannan aya ta saddu zari'a wato toshe hanyar banna domin ka a kai zuwa ga banna duk abin da zai sa a je a aikata banna to shari'ar musulunci ta hana saboda wannan ayar an hana mu a cikinta ko an hana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin su da abin ke afkuwa su yi amfani da wata kalma wadda asalin kalmar ma'anarta mai kyau ne ma'anarta tana da kyau to amma kuma sai ya kasance yahudawa su a yaren su tana da wata ma'ana mummuna sai zama suna amfani da wannan kalmar domin su muzanta annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki sai ya ce ba mummunai masu imani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan za su yi amfani su da wannan kalmar to kar su yi amfani da ita su samu wata kalmar da take daidai da ma'anarta kuma ba ta daukan wata mummunan ma'ana ita ce kalmar unzurna to muna bayanin da babban malami Ibn Qayyim yayi sai lokaci yayi yace lamma kanat al-maqasid la yatawassalu ilaiha illa bi asbabin wa turukin tubdi ilaiha yayin da ya kasance ababan da ake son a kai zuwa gare su sune maqasid ba ta iya yiwuwa a kai gare su sai an bi hanyoyin su sai an yi riko da sabubban su wanda za su kai zuwa gare su kanat turuquha wa asbabuha tabi'atan laha to sai ya zama hanyoyinsu sun kasance suna bin su ne a hukunci mu'tabaratan biha kuma ana kula da su me za ka aikata alkhairi za ka aikata to hanyar da kake bi ita ma za ta zama alkhairi ce idan kuma ɓanna kake son ka aikata to hanyar ma da kake bi ita ma sunanta ɓanna so da ka duk abin da shari'a ta haramta to ta haramta hanyar da za a bi a kai zuwa ga wancan haramun da duk abin da kuma shari'a ta ce wajibi ne aikata to wannan abin shi ma hanyar da za a bi a kai zuwa gare shi ita ma hanyar ta zama wajiba idan wannan abin da shari'a ta ce a yi mustahabbi ne wato ana son a yi in ka yi za a baka lada idan kuma ba ka yi ba ba za a baka alhaki ba ba zunubi a kanka to hanyar da za ka bi zuwa ga wannan abin wanda yake mustahabbi ita ma ta zama mustahabbiya haka idan abin da za ka aikata maka ruhi ne shari'a ta ce ba ta son a yi amma da za ka aikata babu zunubi to hanyar ma da za ka bi ita ma ta zama makaruhiya haka ka'ida take a dunkule ita ce ka'idar alwasa'ilu laha ahkamul maqasid ko laha hukmul maqasid wato hanyoyin da ake bi zuwa ga inda ake son a kai to suna da hukuncin inda ake son a kai din shine abin da yake ce mana sai ya ce fa wasailul muharramat wal ma'asi hanyoyin da ake bi akai zuwa ga ababen da suke haram da kuma sabo fi karahatiha wal man'i minha a wajen kin su da Allah yayi da kuma hana su da Allah yayi bi sababi ifda'iha ila ghayatiha wa irtibatatiha biha bi hasabi ifda'iha ila ghayatiha wa irtibatatiha biha to daidai waɗannan hanyoyin suke da inda ake son akai zuwa gare su da ba su da bambanci so daga duk abin da shari'a ta ce a yi abin da ake kalla hukuncinsa me in aka gane hukuncinsa to hanyar da za a bi a kai zuwa gare shi ita ma ta zama hukuncin wancan inda za a kai da wannan ka'ida ce mai muhimmanci wa wasa'il at-ta'at wal qurbat fi mahabbatiha wal izni fiha bi hasabi ifda'iha ila ghayatiha sannan hanyoyin da ake bi a kai zuwa ga da'ar Allah da neman kusanci zuwa ga Allah to waɗannan hanyoyin su ma suna da hukuncin inda ake son a kai din zuwa na ɗa'a wanda zai zo masallaci zai zo masallaci to za a fara bashi lada shi yasa manzon su ne yace lam yakhu khutwatan illa rufi'at biha daraja wa muhiyat anhu biha khati'a mutumin da ya baro gidansa yayi alwala ya taho zai zo masallaci to duk takun da ya za a rubuta masa lada sannan za a daga matsayinsa a wajen Allah madaukakin sarki har ya shigo masallaci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya shigo masallaci aka yi wata sallah sai ya zauna yana jin kuma a sake yin wata sallah to la yazalu fi salatin ma dama yantaziru salata ba zai gushe ba hukuncinsa za a rubuta mishi ladan mai sallah matukar dai ya zauna a masallaci ne yana jin ai sallah kun ga ka'ida ce so da haka ka'ida ta saddu zari'a tana da muhimmanci idan abu zai kai zuwa ga haram to ka a bi hanyarsa ka a bi hanyar fa wasilatul maqsud tabi'atun lil maqsud hanyar abin da ake son a kai zuwa gare shi to tana da hukuncin abin da ake son a kai din wakilahuma maqsudun kuma dukkanin su shari'a tana neman su tana neman hanya kuma tana neman inda ake son a kai zuwa ga reshi din لكنه مقصود قصد الغايات sai dai inda ake son a kai din manufar shari'ar musulunci manufarta a kansa shine tana son a kai zuwa gare shi din ne wajiya maqsudatun qasdal wasa'il su kuma hanyoyi su kuma hanyoyin da za a bi zuwa ga inda ake son a kai din to su kuma su ma shari'a na nufin su a matsayin su hanyoyi ne akwai nau'in riba guda biyu akwai abin da malaman fiqh suke cewa riban fadli akwai riban nasi'a riban fadli malamai suka ce hurrimat wasilatan aw hurrima wasilatan riban nasi'a kuma sai suka ce hurrima qasdan wa ghayatan me ribal ribal fadl ribal fadl ita ce riba canji sai mutum ya zo da naira dubu daya dunkulalliya sai ya ce ma wani ba ni canji canza min ita ka san sauran 'yan kwanaki sallah ina son ka bani 'yan naira goma goma ne sababbi fil sai ya ce to duk a cikin ɗari dama ya goma goma guda goma su suke ɗari ko sai ce to duk a cikin ɗari ɗaya zai ɗau goma ɗaya kaga an haɗa duka gabaki ɗaya zai ɗau nawa zai ɗau ɗari ɗaya kenan zai ɗau goma goma guda goma to wannan goma goma da ya ɗauka sunan taribal fadli kuma haramun ce an haramta ta saboda za ta iya kaiwa nan gaba wani ya zo ya ce kuma ba ni bashi ranta min kuɗi naira dubu goma sai ya ce to shi kenan zuwa yaushe za ka biya sai ya ce bayan wata biyu sai ya ce to idan ka tashi biya duk dubu ɗaya za a ɗora ɗari a kai duk dubu ɗaya za a ɗora ɗari ɗaya a kai kaga zai kawo shi dubu goma sha ɗaya ke to wannan dubu ɗayan da ta daɗa a kai ita ce ake ce mata riban nasiha riban nasiha ita an haramta ta domin kai tsaye zalunci ne na fili mutum ya zo yana cikin matsi ka taimake shi fi sabilillah ka bashi bashi sai ka ce a sai ka dora mashi wani abu ita kuma wannan canji ya zo yana da kuɗin shi to wanda ya wannan ya ji daɗi goban aka zo cin bashi wajen shi kuma abin da zai yi kenan tun da ya samu ya bada na canji to shi yasa sai aka haramta wannan a matsayin wasilatan ita kuma waccan aka haramta ta a matsayin mai gaya waccan ita ce asali wannan kuma hanya ce idan ka ga mutum ya fara yin ta to zai kai zuwa ga waccan su musu mun hauka tsid da yawo da kuturu ya ga mai kasfi ya ce da haka muka tasso ba to shine wannan so da haka shari'ar musulunci ta haramta duk hanyar da za a bi a kai zuwa ga haram wannan hanyar ta zama haramun bai halatta mutum ya bi ta ba shine sai malam ibn qayyim sai ce fa idza harrama rabbu ta'ala shay'an idan Allah madaukakin sarki ya haramta wani abu walahu turuqun wa wasa'il tubdi ilayhi kuma wannan abin yana da hanyoyin da ake bi domin a kai zuwa gare shi fa innahu yuharrimuha wa yamna'u minha to Allah ya haramta abu wannan hanya hanyar da za ta kai ka zuwa ga aikata haram to haramun ne ka bi ta baya halatta mutum ya bi ta tahqiqan li tahrimihi domin tabbatar da haramtawa domin idan aka ce abu kaza haramun ne amma kuma sai aka ce to hanyar ya halatta a bi ta kaga a shari'ar musulunci ai haramun ne shan giya ko to saboda wasa'il na ka a sha giya hanyoyin da ake bi giya ta samu sai da aka tsine ma abubuwa guda tara in an hada hadda giyar abubuwa goma saboda ka a sha giya aka tsine ma mai dafan giya mutum ne gashi sana'arsa ita ce ce da giya haramun ne mai siyarwa sannan mai siyan giya shi ma an tsine masa Allah ya haramta masa shiga aljanna haka nan wanda zai zo da motarsa ya ɗau giyar ya dabbanta kenan shi ma Allah ya tsine masa haka motar da za a ɗora giyar a kanta ita ma tsinanniya ce Allah ya la'ani ta kaga da an tsine musu saboda me saboda ka a sami giya wiwi idan ana son a hana shan wiwi to sai an daina noma ta idan kuma shigowa da ita ake a ƙasa to sai an daina shigowa da ita amma ma damar akwai ta to ba za a hana shanta ba haka duk wata muguwar ƙwaya miyagun ƙwayo duka su ma sai an hana samun su sannan za a hana shan su saboda samun su hanya ce zuwa ga shan su idan ba a same su ba ba za a sha ba to ka'idar shari'ar musulunci kenan shi yasa kuma shari'ar musulunci sai ta haramta duk abin da ya kasance ba a cin sa to sai shari'ar musulunci sai ta haramta a sai da shi ka'ida ta fiqh tana cewa ma haruma aqluhu haruma bay'u duk abin da haramun ne a ci shi to haramun ne a sai da sai dai idan an shari'a na da wata manufa a kansa jaki ya halatta a haushi amma bai halatta a ci shi ba to sai ya halatta a sai da jaki ya halatta za a iya sai da jaki saboda ne saboda a haushi shi yasa jaki a arewa abin hawa amma idan ya tafi kudu kuma abinci to ka a tafi da jaki kudu amma a bashi a arewa tun da arewa hawansa ake yi amma da ya ga an yi kudu da shi to za ga ya fara hawaye hawayen gaske ku tambayi masu da kwanta za su ba ku labari jaki yana ganin an yi hanyar kaduna da shi to ya san shi kenan aiƙan na annahunna hawalik shi kenan ya san ƙarshen shi ya zo to kaga kaga ita ce ka'ida ta shari'ar musulunci so daga duk abin da yake haramun ne hanyar da za ta kai gare shi ba a yadda azita ba wa man'an an an yuqraba himahu sannan kuma shari'ar musulunci sai ta hana a kai zuwa ga shingen sama kusa da wajen ma ka ai shi yasa ya hadisi manzo Allah sun yace tarra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi kuma yace wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fil haram duk mutumin da ke zuwa zuwa ga abubuwan da suke da rikitarwa to sai ya aikata haram wata kamar misalin mai kiwo ne an shata wani waje an ce ba a kiwo a nan kawai sai ya zo da bisashen shi sun kai ɗari biyu a gefen wajen ba zai aune ba sai dai kawai sai dai ga wata saniya ta fada cikin wannan shinga shi ke kuma ya laifi wannan ita ce ka'ida walau abaha alwasa'ila wadh-dhara'i al-mubdiyata ilayhi lakana dhalika naqdan lit-tahrim da a ce Allah ya halasta hanyoyin da za a bi zuwa ga haram to ya zama ngobar haram din kenan an haramta abu amma kuma sai aka ba hanyoyin sa abu ne kaga an halasta kenan wa igra'an lin nufus kuma kamar ana ziga rayuka ne su aikata shi yasa wata shekara can wani limami a ƙasar Australia ya ce ana koce-kocen ana keta alfarman mata ana musu fyaɗe sai ya ce in ana son a daina wa mata fyaɗe sai su riƙa sa hijab ya ce yawo da mata suke yi tsirara shi ke ake musu fyaɗe shi kenan sai aka yi ca aka ce yana goyon bayan masu mamata ta yi wace magana kake son a yi da ta wuce wannan ta gaskiya ai dalilin da yasa shari'a mutunci ta ce mace ta rufe kanta kenan ta rufe kanta ta zama mai mutunci idan kare ya ga nama a buɗa sai ya tace amma idan nama yana cikin firishi ya za a kare ya buɗe ya ɗauka kare zai iya buɗe na firishi ya ɗau nama amma idan ya ga an bashi a fili tsirara a fili sai zai ɗauka to haka ka'idar shari'ar musulunci ta ce idan ta haramta abu to tana haramta duk hanyar da za ta kai zuwa ga wannan abu sai malami qayyim sai ya buga mana misali sai ya ce bal siyasatu muluki duniya ta aba kai hatta siyasar shugabancin shugabannin duniya ita ma tana bin wannan ka'ida ce فإن أهدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباع لهم الطوق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعد متناقضا da a ce wani sarki zai ce ma sojojinsa kafai kaza ko ya ce ma ma'aikatansa kafai kaza ko ya ce ma talakawansa kafai kaza to amma kuma sai ya bude musu hanyar da za ta aikata wannan abu wanda ya zama tukka da warwara idan ka ce ka ayi abu to ka hana hanyoyin da za a yi idan ba ka son ‘ya'yanka su rika ɗauke kuɗi ka rika ɓoye kuɗi har ka rika barin kuɗi a fili a rika sa su a cikin adana ana adana su amma idan aka basu suna ganin su to ana nan zuciya ba ta da kashi kullum suna ganin sai su iya ɗauka wannan tarbiyya ce haka nan sai ya ce wa kazalika al-atibba'u haka nan likitoci suke yi إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذراع الموصلة إليه idan likitoci suna son su yi maganin wani ciwo ai da hanyar da za a bi zuwa ga wannan ciwon suna hanawa shi yasa suka zama suna da abu uku likitoci suna da abu uku ko suna da alhimiya suna da alwiqaya sannan suna da al'ilaj alhimiya shine sai a ce kakkace abu kaza sai a ce an gano jinin mutum ya hau sai a ce kakka sha gishiri ka daina cin maiko da yawa kakkai kaza kakka ci jan nama kakkai kaza ko himya kenan alwiqaya sai a baka magani ka sha domin ka ciwo ya kama ka amma al'ilaj shi kuma shine shan magani a lokacin da ciwo ya zo to duk ta ta ita ce alhimiya a hana ka cin wani abu ko a hana ka aikata wani abu domin ka ciwo ya same ka to kun ga ƙarƙashin wannan ka'ida ce ta saddu zariya ka'ida ce saddu zariya alhimiya bambancin su da alwiqaya alwiqaya magani ake baka ka sha domin ka kai ciwo ita kuma alhimiya cewa ake kakkai kaza kakkai kaza kakkai kaza kun ga wannan ita ce saboda haka ka'ida ta sabbin zari'a ka'ida ce mai muhimmanci da aka fitar da ita a cikin wannan aya al'allamatu sa'adi rahmatullahi alaihi shi ma ba da gudunmuwa ce wa kana yahudu yuriduna biha ma'anan fasida yahudawa suna nufin wannan kalmar tara'ina ma'ana mummuna fantahazul fursata fasaru yukhatibuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai suka yi amfani da wannan damar idan suka ji sahabbai sun ce mu manzo sallama ra'ina sai su kalkace da dariya su ma sai suka ga daukar kalmar haka nan kawai sai su sai su ce mu manzo sallama ra'ina ra'ina suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaqsiduna al-ma'na al-fasid suna nufin mummunar ma'ana fanaha Allah al-mu'minina an hadhihi al-kalimati saddan li hadha al-bab sai Allah madaukakin sarki ya hana mummunai domin a toshe wannan kofa ka a sake samun wata kalmar da za ta zama an yi amfani da ita har wani ya ɗauke ta ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam da ita sai malam sa'adi sai ya ce fa fihi nahyu an jaizi idza kana wasilatan ila muharrami a cikin wannan aya za a iya haramta halal idan halal din nan za ta kai zuwa ga abin da yake haram abin da yake halal ne amma idan aka je shi zai fi zuwa ga haramta shari'a za ta haramta shi shi yasa ai suke cewa taghayyurul fatwa bi taghayyuril zamani wal makan fatawa na canzawa saboda canzawar zamani da kuma canzawar lokaci da canzawar wuri sannan ka'ida su tana cewa tuhdathu lin nasi aqdiyatun bi qadri ma ahadathu min al kutub idan mutane suka kirkiri wani abu na fajirci to abu halas ne za a iya haramta musu shi abu asali halal ne amma sai aka fahimci mutane suna amfani da wannan abun domin su aikata saban Allah to za a iya haramta musu wannan abun a ce ka ai amfani da shi wa fihi al-adab sannan a cikin wannan ayar akwai yin ladabi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ka a jefa masa kalmar da ta zama mummuna ce ko kalmar da za ta zama akwai muzantawa a tare da shi وسيمان الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسنة سنان أتكتم ونا آية أنكرن تدمو أفي karan a yin amfani da lafuzan da ba su ɗaukan ma'ana sai ma'ana da suke mai kyau sannan wa adam al-fuhsh sannan ayar ta karantar da mu ba a san yasasshiyar magana kakka zama bakin ka ya saba da da faɗin mugayen maganganu sai ya zama koda ka so ka bari ba za ka iya bari sannan wa taqul al-fadhi al-qadihati aw allati fiha nawu tashwishi sannan an koyar da mu a cikin wannan ayar a daina amfani da lafuzan da suka zama munana ko kuma akwai nau'in wani kaikayi da za su iya haifarwa a cikin zuciya wa ihtimalu li amrin ghairi la'iqi ko kuma ya zama za su iya daukar wani abin da ba shi ake so ba fa amarahum bi lafzati la tahtamilu illa al-hasana sai Allah ya umarci sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da su yi amfani da lafazin da kawai shi kadai ma'ana ɗaya kawai yake dauka kuma ma'ana kyakkyawa a dunkule darussan da za mu iya fitarwa a cikin wannan aya akwai annahyu an mushabahatil kuffar an hana mu koyi da waɗanda suke kafirai wal hikmatu fi zalik sannan an faɗa mana hikima haka an ya tamayyaza al muslimu min ghairihi shine musulmi ya bambanta da wanda ba shi ba ana kan duk inda aka ga musulmi a gane cewa shi musulmi ne liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib dan Allah ya ware mutanen kirki da mutanen banza to ba a san musulmi ya zama yayi koyi da kafirai a komai nasa ana son ya bambanta da su shi yasa ba a yadda ne koyi da su a bukukuwan su ba abubuwan da yake na maganganun su abubuwan da yake na ayyukan su duka a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu hatta kayan da kafirai za su sa daban su ko sun kwaikwayi musulmi su to sai an musu wata alama da za a bambanta su a lokacin musulunci yana musulunci musulmai suna matsayin musulmai da gaske darasi na biyu karahatul alfazil muhtamilati ma'anayayn riddaini an hana mu mai amfani da kalmomin da za su rika daukan ma'anoni guda biyu masu harshen damo ahaduhuma hasan wal akharu qabih ma'ana ta ɗaya mai kyau ma'ana kuma ɗaya mummuna to sai aka ce mana kan mai amfani da waɗannan lafuzan mu ɗauki kalmomin da suke ɗaukan ma'ana kawai kwara ɗaya jiya mun buga misalai da yawa na irin wannan darasi na uku al'adabu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi mujalasatihi wa mukhatabati ayar ta karantar da mu ladabi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a wajen zama da annabi sallama da kuma yin ladabi a gare shi idan za a masa magana manzo Allah sallama yana da wasu haƙoƙa a kanmu daga ciki ba a yadda a kira shi da sunansa ga tsarba لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد سنة يد كتي كيران أن نفس السماء كما يد كتي كيران جولون abubakar umar usman su ya halatta isu su kira sunansu amma baya halatta haramun ne wani kawai ya zo yana cewa ya muhammadu haramun ne shi yasa Allah ya ce waɗanda suke kiran annabi sama ta bayan gida ya muhammad ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun mafi yawancin su masu zuwa bayan gidan annabi sallama ba su san wani ɗaki annabi sama yake ba yana ɗakin na Aisha ne ko Juwairiya ko Ummu Salama ko Hafsa ko wace ce ba su san a wani ɗaki yake ba kawai sai su zo ta bayan ƴan ƙauye ne sai su ce ya Muhammad su ɗaga murya Allah ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun mafi yawancin waɗannan waɗannan da suke kiran ka ta bayan gida to mafi yawancin su mahaukata ne ba su da hankali Allah ya cire musu hankali a shar'ance ba su da hankali ko da suna jin suna da hankali sannan wajen zama da manzo Allah sama ya bambanta da yadda za a zauna da wani zama da manzo sama na da ka'idoji da dokoki sahabbai suna ba mu labari suna cewa in suna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama ala ru'usihim at-tayra kai ka ce an dora musu tsuntsaye ne a kansu suna jin tsoron su adna haraka shi dan motsi dan kadan tsuntsayen da su gudu so daga suna zama a gaban manzon Allah sama su shiu amma wannan bai hana kuma su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda basu gane ba kai bai hana su idan manzon sama ya faɗi wani abu ma su ce na ta musu saboda su haddace amma kuma a wannan suna jin nauyin manzon sama matukar nauyi shi yasa a cikin sa akwai wanda ma ko magana ba su iya masa kai tsaye ko da wani abu suka ga manzon sama ya yi sabanin abin da suka sani ba su iya ma manzon Allah sama magana saboda iya iya zama da manzon Allah sama da kuma tsare ladabin da Allah ya umarce su ha manzon Allah sama ya zo ya raka'a biyu a sallah sallah mai raka'a hudu kuma ya sallame ya ma tashi daga wajen sai koma wani waje ya zauna ya dauki kafa daya kafa daya ya dora kan daya ya ɗora hannayensa akan ƙafafuwansa fuskarsa ta canza kamar yana fushi abubakar da umar radiyallahu anhu ma tana wajen fahaba an yukallima suka kasa masa magana saboda kwarji to da a cikin mutane akwai wanda su ba sa shayin wasu sai aka samu zulle ne ne sai zai ce ma manzo Allah sama a nuki sati salatu am nasita ya rasulullah ma'aikin sallah ma'aikin Allah a rage sallah ne ko ko a ka manta ne man sama ya ce ma miki sakwa ba nasifi ya ce ban manta ba kuma ba a rage ba amma duk da haka sai man sama ya kalli sauran sahabbai sai ce wai abin da zuliya ne yake faɗi da gaske ne suka ce kwarai da gaske ai raka'a biya kai ya ma'aikin Allah sai manzo sama ya shiga ya kawo raka'a biyu kuma daga nan bayan ya gama yi ba aiki kaga kaga ladabin su ke sannan na hudu adabul kalami wal istima ayan nan ta karanta da mu ladabin magana kar ka zama kawai yan garin ka ba ka ba duk abin da ya fito a bakin ka kafai ana son ka zama mai tauna magana sannan da lura da suwa kake maganar da su gayar balaga ce nan idan kana son ka zama mai balaga to ka san inda za ka yi magana akwai magana da take mai kyau amma da za ka je wani waje kuma ka yi ta sai ta zama mummuna wani yana ban labari ya ce za su je wa'azi Nijar sai suka tsaya wani masallaci suke sallah yau na almajiri ya zo yana bara sai ya ce ‘yan motar nan Allah ya kai ku lahiya in kuma kun mutu Allah ya ji kanku za su tafi Nijar kuma duru tafiya da suka yi bata fi kilomita bata fi kilomita arba'in ba daga inda suka tashi za su tafi Nijar za su je wa'azi sun gama sallah sun zo sun shiga mota ya ce musu ‘yan motar nan Allah ya kai ku lahiya idan kuma kun mutu Allah ya ji kanku addu'a ya musu ko ba addu'a mai kyau ba ce to amma ya dace me ka magana kuma mutuwa mutanen da za su tafi Nijar to kaga akwai inda magana za ta zama asalinta mai kyau ce amma inda za ka je ka jefa ta kuma ba mai kyau ba ce sai ka'ida abu darasi na biyar da aka fitar a cikin wannan ayat qa'idatu saddu dhara'i qa'idatu saddu dhara'i ka'ida waccan da muka yi dogon bayani a kanta sannan darasi na shida na karshe al-yahudu kuffarun ashe yahuda kafirai Allah ya ce walil kafirin azabun aliyim lallai kafirai yahudawa da wasu suna da azaba wacce take mai radadi Allah madaukakin sarki ce ma yawaddu alladhina kafaru لا يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
Allah ya ci gaba da cewa ma ya waddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin an yunzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yaqtassu bi rahmatihi man yasha wallahu bil fadli al azim ma ya waddu alladhina kafaru ai kafirai wadanda suka kafirta ba sa fata ba sa so ba sa kauna kafiran nan min ahli alkitabi daga cikin wadanda aka ba su littafi yahudawa da kiristoci walal mushrikina haka nan mushrikai ma waɗanda ba ahlul kitabi ba waɗanda suke ashabul awthan abadatul awthan masu bauta ma gumaka dukkanin su ba ta so menene ba ta so an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum da su ga an saukan muku da wani alkhairi daga ubangijinku ba ta so duk wani abu na alkhairi ba ta so wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah madaukakin sarki kuma yana keɓa wanda ya so da rahmatsa Allah yana keɓe wanda ya so da rahmat sai ya bashi ko an yadda ko ba a yadda ba ko ana so ko ba a so sai Allah madaukakin sarki sai ya bashi wallahu dhul fadli azim Allah madaukakin sarki ma abucin falala ne shine girma falalar Allah madaukakin sarki tana da girma wannan ayar bayan an yi bayani akan yadda yahudawa suke furta mummunan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah madaukakin sarki kuma ya faɗa mana abin da suke kullatawa a zuciyarsu maƙiyanka kala biyu ne akwai maƙiyanka wanda ya furta maka ya ce shi maƙiyanka ne baka da baka to ya fi sauki ka san yadda za ka zauna da shi ya bayyana maka cewa shi abokin gabanka ne baya son ka ya fito fili ya faɗi da baki kuma ka gan shi yana bin wasu hanyoyin domin ya cutar da ka to wannan za ka iya ɗaukan mataki a kansa a fili yake amma maƙiyinka wanda ya fi muni ya fi haɗari ya fi tsanani shine maƙiyin da ya ɓoye gabarsa a cikin zuciyarsa ƙila a fili yana nuna maka tare kuke to wannan maƙiyin ba kamar to sai Allah madaukakin sarki ya haɗa mana duka ya faɗi cewa waɗancan yahudawan suna faɗi a baki suna cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam babu gabar da tafi kuwa fiye da a ce a taba annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah kuma ya ce mana ba shi kenan ba abinda suke boyewa a zuciyarsa ya ce ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan wa ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar abinda suke boyewa a zuciyarsu ya fi abinda suka bayyana idan ba yahuda ya ce maka ban san kaso ɗaya to a zuciyarsa yana nufin baya san kaso dubu ne ko fiye da dubu so da ka ya waje ba a matsayinka na mai hankali mai imani ka san matakin da za ka ɗauka a kansa na zamantakewa ce to shi ne Allah yake faɗa mana yake cewa ma ya waddu ladina kafaru waɗanda suka kafirta min ahlil kitabi daga cikin waɗanda aka ba su littafi da ai ba su kauna ba sa so ba sa kauna abinda ake ce ma alwuddu ko almawadda malamai suka ce tafi almahabba tafi almahabba alwuddu ko almawadda shi yasa da Allah ya tashi bayanin aure sai ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan ka gama wadda so da ka alwuddu ta fi alhubbu alwud shi ne ka tsantsance ma wani soyayyar da ta kai matuƙa ita ce ake ce mata alwuddu ko a ce almawadda to ba ta son ba ta so kwata-kwata ba ta so an yi nazzala alaikum min khairin min rabbikum Allah madaukakin sarki ya hada shi ya ce da al-mushrikun da kuma ahlul kitab kaman can yadda yace lam yakul ladina kafaru min ahlul kitab wala al-mushriki ko eh wal mushrikina mun fakkina hatta ta'tiyahum al-bayyina da ahlul kitab da mushrikai kaga an hada su a nan ba domin kiyayyar da suke ma musulmai duk ɗaya ce kuma ta bayyana aikace duk ya kokan nan da kake jin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi to da su aka rike hada baki ai dalilin da yasa manzo Allah sama ya kori banu qainuqa kenan su ne yahudawan farko da manzo sama ya kore su daga madina da su aka hada baki aka yi yakokan da aka yi na Uhud da su aka yi su suka ba da lagon musulmai suka faɗi sirrorin garin madina kafirai suka shigo suka faɗi yadda dutsen uhud yake da yadda yake a gewayensa da kaza da kaza da kaza aka zo aka wannan yakin aka kashe mutane saba'in shi yasa manzo Allah sama ya kore su daga madina sannan aka zo aka sake samun banu nadir su kuma da aka zo aka yi yakin aka zo aka yi suka shirya ma manzo Allah sama makirci su abinda suka soyi ma kashe manzo Allah ta sama suka so su an yi wani yaƙi suka ce su ba za su yi yaƙi ba aka ce to shi ke nan suka ce suka zo suka ce manzo sama tabbas ba za su shiga yaƙi ba suka ba manzo Allah sama tabbaci bayan an gama yaƙi sai suka zo wajen manzo Allah sama sai suka ce ma annabi sallama ai an kashe musu ne dan uwansu kamar yadda riwaya ta zo ta sira duk da wasu malamai suna raunana sanadinta manzar sama saboda tawagu da kansa sai ya tashi ya tafi wajen su domin ai sulhu ashe sun shirya wani ya tsaya ta bayan katanga idan manzar sama ya zauna sai ya turo mungulelar dutse ya fasa ma manzar sama kai manzar sama yana zaune sai malaika jibril alaihi salam ya zo ya bashi labari ya ce tashi yana tashi sai dutse ya faɗo so da kamar manzar sama ya ce musu su bar garin madina aka kore su shi ne aka saukar da suratul hashim bayan nan sauran kwara daya a cikin su sune banu qainuqa banu quraiza afu banu quraiza lokacin da aka zo aka yakin yaki yakin yakin kare dangi aka zo aka yakin yakin yakin kungiyoyi ghazwatul ahzab ko ghazwatul khandaq suka zo suka ce ma manzalin sama su wallahi ba su a cikin wannan yakin ba za su shiga ba kaza kaza kaza kaza ashe ta baya su suke ba da rahoto an gama yaƙi maza sama ya dawo gida malaika jibril ya zo ce maka ai ba a gama yaƙi ba banu ƙurai da suna nan sun warware kawai so da ka maza sama ya ji su ma ya yaƙe su kage ni so da ka fili yake to to ba za su take ba za su daina wannan kiyayya ba tana nan har abada sannan sai Allah madaukaki ke ce min khairin min rabbikum malaman tafsiri wasu suka ce khair din nan ana nufin nubuwa ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من نبوه من ربكم يهوداوا da kiristoci da sauran mushrikai dukkanin su ba su kauna a ce a gari a cikin ku aka samu annabta shi yasa zaka ga har yanzu sukan faɗi sai su ce ya za a yi Muhammad ya fito daga daga gidan bai daga ya zama ya zama jikan baiwa wai hajar baiwa ce hajabu mamar Isma'ilu alaihi salam tun daga manzalar sama ta nan ya fito ta gidan Isma'ilu ya fito to ya za a ce ai ita baiwa ce ya za a ce annabi ya fito daga baiwa a ce baiwa ce kakarta ai ya kamata ya zama jikan Sara matar annabi Ibrahim alaihi salam ta farko har yanzu suna faɗin wannan kuma suna rubuta a cikin littafansu haka suke faɗa su so suke a ce annabin ƙarshe sun san daraja ce ƙarshen daraja kenan so suke a ce ya fito daga cikinsu to ta Allah ba ta su ba Allahu alamu haifu ya ja'alu risalata Allah shi ya san inda yake sanya annabtarsa idan Allah madaukakin sarki ya tashi sa manzancinsa ba wani yake shawara da shi ba shi ya sa tabarakallahu ma wahyun bi muqtasabi albarka ta tabbata ga Allah ba a neman wahayi ba za ka zo yanzu shi kenan ka ce ka zo za ka yi itikafi bana ba ka ce bari ma ka fara tun daga farkon watan Ramadan har zuwa karshe jiya tambaye ka ci saboda ne ce wallahi so nake an yusayyira li Allah nabiyyan mursala so nake Allah ya zabe ni wannan nan in zama manzo a wannan in kai haka ka zama mahaukaci kuma ma za ka iya fita musulunci eh Allahu alamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ya san inda yake sanya manzancinsa ba wani wanda yake sai Allah shi ya ga dama sai ya zabu yawan ibada ka ba zai sa Allah bai da kai annabi ba to amma kuma Allah yana da wani tsari nasa duk wanda zai zaɓe shi ya zama annabi to bai da tarihin banza a baya ba za a zo wani abokin shi zai lafi kana shi ce ai da tare muke kaza da kai ba na shakiyanci a idan Allah zai zaɓo na annabi sai ya tsarkake shi tarihinsa gabaki ɗaya zai zama fari ne shi yasa ba su kare cewa suke laqad kunta fina marjuwan qabla hada sahaba kai da muke fatan ka zama wani abu duk unguwar nan da fa ba mutumin kirki akan a ga kamar ka kawai kwatsam sai ka zo ka ce mana wani mahota ma Allah shi kadai wai ka je laifi sannan manzo Allah sama ba aminu suke ce mishi ba as-sadiqul amin amma daga baya fa sai kuma suna kuma sahirul kahil jiya da al'amari ya canza kaga wannan shi ne so daga wasu sun fassara khayr suka ce nubuwa wasu kuma malamai suka ce a'a ma ya wasu alladhina kafaru min ahli alkitabi wala almushrikin an yunazzala alaykum min khayrin min rabbikum an nikratu fi siyaq an-nafy ta'um ma yawaddu alladhina kafaru kafirai ahlul kitabi da mushrikai ba ta kauna ko so daya duk wani alkhairi sai suka ce wannan alkhairi din wannan khair din da aka zo da shi da na kira to ya shafi duk wani alkhairi kafirai yahudawa da mushrikai ko riga ba sa son su ga musulmi ya canza ba sa son su ga musulmi hatta silifas silifas dai ko takalmin bayi to ba sa son su ga musulmi ya canza shi so suke su ganshi da su ɗaɗɗan takalmi su ganshi da koɗaɗɗiyar riga ga rigar nan duk maho a cikinta annakiya ta ko ina ta gaba ta baya to za su ji daɗi ba in tusibka hasanatun tasu'uhum wani abu mai kyau na samun manzon sallama tasu'uhum sai su ji ba sa jin daɗi wa in tusibka musibatun yafrahu biha amma da wata musiba za ta afka ma musulmi to daɗi ce shi yasa kake gani a yau sai a kashe musulmai ba su da iyaka ba wanda zai ce komai a duniya an kashe kiyashi an kashe banza amma idan aka kashe wani kafiri kwara ɗaya a duniya to sai duniya ta ta surutu idan wani kafiri ya ɗau bindiga ya shiga cikin makaranta ya harba ƙananan yara yan mala'ikun Allah wanda ba su da laifin komai kawai ya harbe su sai a ce ai yana taɓin kwakwalwa yana taɓin kwakwalwa ƙarshe ma sai a kama shi a riƙe shi sai a ce a kai shi asibiti a kai shi psychiatrist a ci gaba da kula da shi zuwa wani lokaci can sai a ce ya warke sai a ce a sallame shi lauyoyi guda hamsin da bakwai za su zo su kare shi a kotu amma idan wani ya je ya aikata idan aka je wasu suka je jahilai a cikin musulmai suka je suka kashe wasu sai a zo sai a ce ta'addanci haka duniya take shine ma'aunin mutumin da ke da imani yake da ilimi ya za a je kashe wani addinin musulunci ya zo ne domin ya raye mutane addini na rayuwa ba addini na kisa ba addinin musulunci so yake a karu a daɗu a yawa me yasa manzo sama yace ma a yi aure domin a hayayyafa domin yi alfahari da yawan mabiyansa na kirki ranar gobe alkiyama to sai a ce kuma ga wata fahimta ana da ita kawai ta kashe mutane ce amma da an yi sai a ce musulunci su kuma wancan sai ce ba yi da alaka da addini haka suke fada haka muke kallo haka muke karantawa haka muke ji a rediyo in ka bude rediyo abinda zaka ji in ka karanta abinda zaka karanta ke in ka kalli talabijin abinda zaka gani ke sai dai Allah ya fitar to kaga ka'idar da suka tafi akan kenan so da ka ba ta san wani alkhairi ya shafi musulmi ko kwara daya kuma fassara cewa min khairin din tafi cewa duk wani alkhairi ba annabta ba kawai annabta tana cin alkhairi a ce annabi a cikin ku yake ai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe shi a cikin Quraysh ai ya dauka su wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalu la dhikrun laka wasu malamai suka ce la sharafun laka wa liqaumik alqur'ani da Allah ya saukar da shi a gare ka daraja ce gare ka da kuma al'ummarka shi yasa an ka rike qur'ani sai ka dauka ko ba ka da dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan dan gidan su manzo Allah sama sharifi yaki bin alqur'ani sai zama sharifi eh akwai shurafa wa akwai surafa to wanda bai bi manzo Allah sama ba sai zama sharifi ko yana da dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma da ba ka da dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta jini in ka rike alqur'ani sai ka dauka inna Allah yaqu bi hadha alkitabi aqwaman wa yadhu bihi akharin Allah yana ɗaukaka wasu mutane da alƙur'ani ya kaskantar da wasu wanda ya rike alƙur'ani sai Allah ya daga shi wanda ya walakanta alƙur'ani ya sa alƙur'ani a bayansa sai Allah madaukakin sarki ya walakanta shi a manta da shi ko da daga babban gida ya fito wannan shine sai Allah ya ce musu wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah madaukakin sarki yana ke a rahamarsa ga wanda ya so man yasha nan mashi'a ce shar'iyya ba mashi'a qadariyya kauniyya so kenan wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha ay wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yuhibbu nan al mashi'a bi ma'na al mahabba so Allah yana zaben wanda yake so sai ya bashi rahmarsa kaga rahmar nan ita ce alkhairi domin annabta alkhairi ce Allah madaukakin sarki a cikin rahama sai ya aiko mana da manzo da Allah ya gida ba sai ya bamu mu ta rayuwar mu ta karatu kai ka san mutanen da ba su da annabta ba rayuwar gaskiya take yi rayuwar mai karfi ya biye wanda bai da karfi rayuwar hamajiyya kawai rayuwar dabbobi ma ta fita su الإمام الطبري رحمة الله عليه يشي ما يحب الكافرون من أهل الكتاب ولا المشركين من عبدة الأوثان أن ينزل عليكم من الخير الذي كان عند الله فنزله عليكم كافري أبن دا آية تكي شيوا دا شم مشركي لكم أهل الكتاب باسا سن الله مدوكة سلسية سوكا مكو دا ولا الخير كما قاش الله سوكا مكو دا الخير فتمنى المشركون وكفرة أهل الكتاب ألا ينزل الله عليهم الفقانة kafirai mushrikai da kuma ahlul kitabi sun yi buri sun ci burin a ce ina ma Allah bai saukar da alqur'ani ba wa ma auhahu ila muhammad sallallahu alaihi wasallam min hikamihi wa ayati sannan sun so kada Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyinsa da hikimominsa sun fi san larabawa su zauna suna rayuwa wacce take ta walakanci kuma rayuwar da za su yi mu ma har ta bi mu har yiwa har zuwa yau وإنما أحبت اليهود وأتباعهم من المشركين حسدا وبغيا منهم على المؤمنين يهودا ودا مشركي سن حكا نباتا سن حكا سبودا حسدا da suke mana da kiyayya da gabar da suke mana so da ka ba ta san duk wani alkhairi ya shafe mu ba sa so al'alamatu tabari ya ce wa fi hadhihi al-ayati dalalatu bayyinatu a cikin wannan aya akwai dalili na fili anna Allah tabaraka wa ta'ala nahal mu'minuna mu'minina Allah madaukakin sarki ya hana masu imani ani rukuni la ada'i kar su karkata zuwa ga makiyansu kar su karkata zuwa gare su min ahli kitabi wal mushriki daga cikin ahli kitabi da mushrikai wal istima'i min qawlihim sannan an hana musu sauraron maganganunsu وقبول شيء مما يعتونه به على وجه النصيحة لهم منه sannan kan mu karɓi wani abu da za ta kama a matsayin suna nufin mu da alheri don Allah ku duba a Sheikh Tabari ya rasu shekara ta ɗari uku da goma bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin wannan magana amma mu ne yau duk musulmi yana da kula yanzu ana kwallo ana sallan nan ana wannan alwa ana azumin nan wani sai ya ji ya kalli kwallo sai ya tima wasu ticket wani sai ya yi ricajin akwai wanda aka faɗa mun aka ce a wata a gidan shi yakan yi ricajin na kallon tashoshin kwallo sai ya yi ricajin alal aƙalla a wata na dubu talatin saboda kawai ya kalli abubuwa na kwallo da waccan kungiyar da waccan kungiyar ta kafirci da waccan kungiyar ta kafirci da waccan kungiyar ta kafirai ta kwallo ya kalla ya more shi ke ai musulmai muna cin muna cin rayuwa ta ban tausayi akwai abin da kai ce a cikin a cikin rayuwar shi dai kawai Allah shi kyauta a bara kwallon duniyar da aka yi ina jin wadda aka ce an yi a rasha ko bara ne ko shekara biyu da suka wuce cikin azumi aka yi ta aka samu su lalatattun malamai makiya Allah a kasashen laraba suna ba da fatawa cewa yan kwallo ya halatta sha azumi ba su jin kunyar mutane ba su jin tsoron Allah a gidan talabijin malami ya fito yana jin juyawa ta ya halatta su sha ko su sha saboda suna kare kasaye suka ba su fatawa cewa su aje azumi saboda za su je su goya ta maula bal da lalacewa to Allah madaukaki a cikin wannan aya yana nuna mana haka باطلاعه جل ثناؤه إياهم على ما يستبطنه لهم أهل الكتاب والمشركون من الظن والحسد saboda abin da Allah madaukaki ya bayyana mana a fili cewa waɗannan kafaran da mushrikai da ahlul kitabi duka suna ɗauke da wani abu a cikin zuciyarsu na kiyayya da kulli da suke mana wa in azharu li alsinatihim khilafa ma hum mustabtilun ko da a bakin su sun nuna mana cewa ai ba abin da suke nufi a zuciyarsu ba kenan suka nuna su ƴan uwanmu ne ai suna son mu har ma idan azumi ya zo su taya mu manna har ma su shirya buɗe baki shi ke nawai shugaban kafarai kawai sai ya ce wai wai wai wai buɗe baki yana kashe musulmai shi ke nan kawai zai ce ya shirya kuma buɗe baki ba je ta fiki fiki da ido ba ce ba kyau ka ce kalli ba amma dai halin da ake ciki ya kamata mutum ya zaune hankali ya zama kuma yana da wayewa so da Allah shirye mu Allah madaukakin sarki ya bayyana ya ganar da mu wanda suka bata ba su gane wannan makircin da makiyanmu suke kulla mana ba kuma suke tare da su Allah ya ganar da su mu kuma Allah ya tsare Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki ya karbi ibadun mu Allah ya so kan mana zaman lafiya a cikin kasar mu Allah ya kare kasar mu daga fitintunu da sharrura Allah ya taimaki shugabannin mu ya dora su akan daidai ya musu jagoranci Allah madaukakin sarki sarki ya shirye ta mana da zuriyar mu wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh